وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan musulmi maza da mata masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na wannan gari na Lagos babban birnin Eko a wannan unguwa ta aje gule a Hausa layin dole fada saboda mara ni ya kasa wada shi ma da shi ne ya kasa wada na ce ba zan fidda mu kunya a je gule hausa layi eh kuma wani ya ce ba fada daidai ba ya sha mamaki Allah ya muku albarka ba ba an gaya mana ko an zo wa'azi sai gari ya waye Allah ya sa albarka Allah ya sa dace kamar yadda malamai suka gabatar da wa'azi Allah ya musu albarka Allah ya saka musu wallahi ina zaune duk wa'azin da aka yi naji ba buƙatar na taso na ce wani abu don duk abin da ya kamata su faɗa na alkhairi wannan kaɗai in muka ɗauka muka aiki da shi ya ishe mu wallahi to amma abu ne da muke neman albarka ba san me Allah zai mana ya karɓa wani abin da muke faɗa ba akwai wani ƙani na da ya tafi yanzu nan shi shi ya fi mana illa ya cinye lokacin gaba ɗaya kuma na san me yasa ba a sauke shi da wuri ba saboda ya ba su doka saboda sunna TV ita sai an yi mata minti hamsin in ba ka ba akwai matsala za su cire ka Allah ya saka mai da alkhairi da ta Ibrahim Umar Bishina kanin Malam Abdullah da dan ɗaya Allah ya saka da alkhairi da dan uwa Dr. Rabi Umar Rijiyar Lemo Allah ya masa albarka shi kuma wannan muna rikici ne akan shekaru ba mu gama daidaitawa ba ko dai na fi shi kura fi ne amma shi malam umar zaria malam umar shehu zaria daman shi bai isa ma ya kawo kansa can kanin kanin mu ne na baya ya dai cika za ta zamani ya ya haɓaka Allah ya ƙara rayuwa albarka duka dai muna muku fatan alkhairi kamar yadda aka bayani abin da ya kama wannan gari na Lagos shine wato ta dan uwa murna da fatan alkhairi shine Yusuf Sunna dan uwa ne matashi irin matasan da malamai suke so a samu masu kokarin gwagwarmayar addini da bin malamai akan wazuka da ya wa'azin da son sunna da yada da'awa a irin damar da Allah ya ba su tare da yan uwansa da suka taimaka masa wajen zirga-zirga da zurubtu akan wannan harkar wa'azi Allah ya sata masa alkhairi gobe za a ɗaura wannan aure da safe sha ɗaya Allah ya sa yi lafiya Allah kuma ya bashi ikon yin adalci kai kuma da kake kallo na har yanzu ba a ma san yaushe za a ɗaura naka auren ba ubangiji Allah ya kubutar da kai daga wannan rayuwa ta kaskanci da zama na rashin mata Allah ya yi maka ai kuna wahala gauraye da tururai sai dai Allah ya yi muku Allah ya baka abokiyar zama abin da zan faɗa abu ne guda uku insha Allah a gurguje na lura da wazukan malaman na dudduba na dudduba na ga akwai wani abu mai muhimmanci da ba su yi magana a kansa ba na duba na leƙa na ga gaba ɗaya yawanci matasa ne shabab a nan gurin sai na ce bari kwakulo wani abu haka da zai taimaka wa samari matasa a musu kara dan bai kamata mu tauna mu kira ku ba yan uwa abokanan tafiya wannan gari na lagos gari ne mai albarka ba sai na yi sharhi da bayani ba akwai alheri akwai arziki akwai komai duk abin da ta zo ya ishe mu abin alfahari garin lagos jiha ce ta musulmi wannan kowa ya sani da maki da masoyi to kasancewarka a wannan gari ya kamata ka san me ya kawo ka galibinmu 'yan uwa da muka haɗu a nan neman alheri da arziki da albarkar nan ce ta kawo mu kuma kowane ɗaya daga cikinmu ya san me ya kawo shi kuma ya mai da hankali ko yana mai da hankali akan me ya kawo shi sai dai kaɗan daga cikinmu waɗanda ba su farga ba suna wani dogon bacci da ba su farka ba ne yan uwana samari matasa ku ne jarin tafiya a cikin kowane al'amari idan neman kudi ake yi ku ne a gaba idan siyasa ne ku ne a gaba haka idan addini ne ma ku ne a gaba to amma ya kamata matasa ku sani ba ku da kuma babu abokanan gaba ba waɗanda abokanan gaba suka sa su a gaba wajen lalata su irin samari matasa ana farautar ku dare da rana ana bin ku ta hanyoyi daban-daban don a raba ku da wannan addinin don a raba ku da wannan alherin don a raba ku da wannan musulunci don a raba ku da wannan imani kada sana'arka aikin gwamnatinka aikin kamfaninka buɗe kasuwarka sana'ar hannunka ko zaman aurenki ko sana'arki ko wata mu'amalarki ko ku ya raba ku da addininku wallahi babu rayuwa mai addini irin rayuwa tare da addini babu rayuwa mai daɗi babu rayuwa mai zaƙi babu rayuwa mai ɗanɗano irin a ce kana nema kuma kana da addini kana sana'a kuma kana da addini kina aikin gwamnati kuma kina da addini a duk inda ake a ganka da addininka to wannan shine kaci ribar rayuwa ba wanda ya asara irin wanda ya fifita neman duniya akan lahira duniyar ba ta samu ba abin da yake so bai samu ba dan malamai sun gaya mana ba wanda ya taba mutuwa ba wanda ya taba mutuwa ya bar duniya wai ya gama gamsuwa da abin da yake nema a cikinta haka ake mutuwa ba a gama tsara ta ba ake mutuwa kuma kai ma ba za ka gama tara ta ba kuma za ka mutu da ka ku miƙe ku tashi tsaye a zuwa ya addini da ku akwai abubuwa guda uku da suke da tasiri wajen lalata tunani da lalata rayuwa ta yaranmu matasa a yau abu na farko shine kafafen yada labarai da wannan ilimi na technology samo da aka samu ci gaban duniya da aka samu ta hanyar kafafen yada labarai da abubuwan kallo da abubuwan saurara da abubuwan da ake tabawa da hannu da hanyoyi da dama da turawa suka kawo mana da sunan entertainment morewa da jin daɗi amma guba ne a cikin wannan abu wanda zai raba mu da addini abubuwa ga sunan birjik wasu a ƙauye aka sa su wasu a birni suke wasu akwai su a birnin da ƙauyen wasu a cikin gidaje suke wasu sai an biya kuɗi ma a je a shiga wasu kyauta ake gani wasu akwai su a hannayen wasu daban daban daban daban daban Allah ya wani ya mana innamal hayatud duniya wannan rayuwa ta duniya wannan duniyar da kuke ganin ta da galgali wallahi wargi ce da wasa lahu wa la'ib wa zinatu wa tafaqurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kama sali ghaythin a'jaba al kufar nabata nabata thumma yahiju fatarahu musfarra Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana wannan rayuwar duniya wasa ce wannan rayuwar duniya wargi ne ba za ka gane wannan ba sai ranar da ka mutu aka ɗora maka tukunya da azara a kanka da ƙasa ta juya ka ɗaga kanka ka gama layuka yana cewa ba rabu a lokacin za ka tana cewa har an gama rayuwar duniya lalle ko wasan ƙwallo da ake yi ake baya minti kaza a canja gari wallahi ya fi rayuwar duniya daɗewa a wajenka waɗannan kafafen yada labarai da kafafen kallo sun hada da irin gidajen sinima duk inda ka je ka ga gidan sinima yara da matasa a ciki da wahala ka ga dattijo mai shekara saba'in ko sittin ko tamanin kuna jin sun kawo ku gidan sinima ne kawai don ku more ku ji daɗi suna da manufa inda aka ci gaba yadda suka waye ba su da wannan ɗin don ba su da wannan lokacin suna ba da awa-awa ne na aiki ana biyan su a awa-awa-awa ne da aka bai da wannan awa uku hudu da zai je gidan sinima ya zauna a banza yana kallo ya yadda in zai gani ya gani a wayarsa a gida kai ku da yake ba kauye ne har yanzu a nan ake zuwa a haɗa yara a haɗa barayi a haɗa 'yan shaye-shaye a haɗa karuwai babu abin tausayi irin gidan siniman da yake ƙauye cika ake ba magana dam ake cika shi billahi azimu idan aka taso daga gidajen sinima a ƙauyukanmu wallahi za ka ɗauka daga sallar juma'a aka taso yara ne malam gaba ɗaya matasa me aka tura musu guba bayan da za a yi aje a sa maka wani kasar na kallo Fati akwai wata manufa da ake so a dasa ma ko a fili ko a ɓoye ko ba komai an ci nasara a kanka da aka ci lokacinka a banza baka yi zikiri ba baka ambaci Allah ba an kashe maka zuciya ba za ka samu bacci mai yawa da daddare ba ballantana ka fita kai abin kirki da rana ballantana ka je sallar asubahi za a koya maka kallon tsiraici za a koya maka jin kiɗa da waka za a koya maka zama da barayi za a koya maka zama da yan shaye-shaye za a koya maka zama da masu sane za a koya miki dogon hira da rashin zama a gidan ubanki hatta gidajen talabishin da ake budewa wallahi ba duka ne suke budewa da kyakkyawan manufa ba abubuwan da ake yadawa a kafafen talabishin talabishin da muke kallo a gidajenmu wallahi wani shirin in ka bude shi dole ka rufe saboda ƙazantar da ke ciki suna da manufa akwai waɗanda suke yi wa hidima an riga an gama biya ko an kafa doka an ce sai an nuna wannan abu ko ana so ko ba a so hatta alluna da ake liƙewa a tituna signboard signboard ɗin nan wannan manya wannan alluna da ake liƙewa a manyan tituna a manya-manyan birane akwai saƙuƙuka da ake sawa a cikinsu na rusa tarbiyya daga ganin wani hoton kai kasan akwai saƙon da ake so a isar alal aƙalli ko ba komai addinin ka ya hana ka ga wannan tsiraicin to an mi an liƙe maka shi ƙato kana kallonsa kullum tun kana ji kana ƙin gani kana a'udhu billahi har sai ka saba kana kallo kullum kullum kullum kana jin Allah zai kyale ka a'a suna da manufa ne yaƙar mu ake dare da rana kuma akwai masu mai da hankali akan wannan kallon idan ka zo abin da ya shafi harkar wayoyi waya kam haddith wala haraj karka ce komai akan barna da ta'adi da ke cikin wayoyinmu musamman wanda ya su'ul istiqdam mummunan amfani da wayar da take hannun shi wallahi idan baka yi hankali ba ya kai matashi na rantse maka da Allah daya baka dina ba ce rantsuwa wayar ka sai ta kai ka wutar jahannama khalidi ne biya abada saboda bala'in da kake girba a ciki saboda masifar da kake tara kanka kai wa kanka hisabi ka tambayi kanka ƙaryar da kake gani tsiraicin da kake gani kaɗe-kaɗen da kake gani waƙe-waƙen da kake gani website website da kake shiga internet internet youtube youtube da kake budewa hotunan da Allah ya haramta ka su gani ya zama halal a gare ka ba wanda ya sai ce maka ka kalla wannan abu ya zama ruwan dare gidan kowa akwai shi aljihun kowa akwai shi amma kuma akwai hisabi wallahi yawaituwan waɗannan abubuwa baya nuna cewa sun zama halal ya rage gare ka ka san yaya za ka yi amfani da wannan shaidani da yake hannunka karka bari ya halakar da kai wani kowazi baya iya yadawa wani kowazi baya iya gani da ya ga hoton malami yana wazi sai ya goge shi sai ya tura shi ya kasa ko ya sama akwai abin da yake nema sun yaudare ka sun ruɗe ka sun halakar da kai sun tabar da kai mutane su ga ɗakunansu su buɗe wayoyinsu suna kalla abin da suka ga dama suna ganin tsiraici suna ganin kade-kade suna ganin wake-wake yaya mutum zai abin kirki yaya wanda yake wannan zai iya zama a masallaci ya yi gidan minti sha biyar minti talatin yaya wacce take ganin wannan abin za ta iya wani abun arziki yau matan aure abincin gidan mijinsu ba sa iya yi akan lokaci saboda bala'in chatting da kallon waya mijinta zai zo yana kira dudu dudu dudu dudu kanta yana kan waya sai ya tura a shaɗin ba ta abin ne a shaɗin sannan za ta ji ta amsa ta shagaltu ta rabkana ga tsiya da barna da ake yi duba tsiraici da fasadi da bulukun da ake kallo fimafimai na zina na tsiraici ba abin da ba a nuna ba yarinya budurwa za ta iya kwaɗewa ta ɗau hoto ta nuna mamanta ta nuna gabanta ta nuna komai ta juya bayanta ta ɗau hotonta ta nuna ko ta juya tana tafiyar fitina a ɗau hotonta a haska a duba ka zo ka kalla ka ji daɗi har ma ka yi comment za ka yi comment a cikin ɗabarinka wallahi yau ta kai lalacewar mutum mai gida ba a gida zai zo ɗauki wayar sai kunna bulufin yana kallo yadda namiji yake saduwa da mace a fili wai yana gwada irin wannan abin da matarsa ta suna saboda lalacewa duka waɗannan hanyoyi ne da an shige mu an rama mu amma ba mu farga ba haɗuwar samari matasa shi ne tajammatu shabab shi ne abu na biyu yau duk inda matasa suke taruwa in ba an yi sa abu wallahi sai an shigar da barna a ciki kaga ko filin kwallo da suke zuwa wallahi akwai wata manufa a ciki in ba sa'a ba kafin ka gama zuwa kallon kwallo na shekara guda al akalli sai an koya maka asarar sallah magariba ko isha'i idan unguwar ku da nisa ma ba kalli ka samu isha'i akan lokaci ba alƙalli ka tsaya a kusa da mai yin ashar in ba daidai bai danna ashar al'akalli ka an koya ma kaza yaran mu a jami'a ba a kyale su ba yau ba kowa ne yake da garanti in ya tura ɗansa karatun jami'a yadda ya tura shi da tarbiyyarsa ya je ya dawo lafiya da tarbiyyarsa ba akwai abokanan banza akwai 'yan luwaɗi akwai 'yan lesbian akwai 'yan neman maza akwai 'yan neman mata akwai 'yan neman kaza da kaza da sauransu ba abin da babu kunna kunna ne ai kunna eh bare shikenan ba komai ba shi kawai ina kusa na kusa tsayawa da shi akwai yan neman maza akwai yan neman mata akwai tarurruka da ake na koya mutane su iya dini ma yanzu binciken da muka yi da yawa ana samun yara suna karatu a jami'o'i suna ridda atheism in atheist ba ruwansu da addini ba su ba ruwansu kiristanci ba ruwansu da musulunci ba ruwansu da yahudanci ba wani addinin da suka yi da shi kawai ladini ba addini gaba daya yaron musulmi yana sallah zai je haɗu da abokin banza ya nuna masa Allah ƙarya ne ai annabi ma ƙarya ne ai musulunci ma ƙarya ne ai shari'a ma ƙarya ne ai wai maganar kiyama ma ƙarya ne ai wallahi malam duk akwai irin waɗannan tunani kuma masu irin wannan tunani har seminars da conference conference suke yi a yi taro a haɗa mutane a gabatar da fefa don a tabbatar da wai babu Allah wai babu addini wai babu shari'a wani a can zai koyi neman mata wani a can zai koyi wannan shegiyar tsiyar da rashin sallah ba wanda zai ce da kai dole da kuka ne ke sallah yaron da ya shiga jami'a waye zai tilasta mai ya je sallah imani da tarbiyyar da ubansa ya masa da bibiyar da iyayensa suke masa shine za su sa su bibice shi su sa ya riga kula wannan ko namiji ko mace to a can ma ana iya zuwa a ɗauko ɗabi'u marasa kyau ina so na gaya muku samari kuna da buƙatar ku jaddada imanin ku duk inda za ku shiga idan kasuwa ma ka je akwai waɗanda su ma shiri suke su lalata ka su ɓata maka tunani kulob kulob na yara da ake da shi kulob na ƙwallo kulob na matasa kulob na kaza kulob na kaza yawa yawan kulob da ake ta yi shi ma a ciki in mutum bai yi da gaske ba sai ya je ya haɗu da kulab ɗin da za a raba shi da addininsa tarurruka na siyasa tarurruka na kaza har da taron 'yan neman maza 'yan luwaɗi namiji ya nemi namiji da sunan ƙungiya da sunan taro yaro kana ganin sa mutumin kirki matashi da alamar addini amma wallahi ma sai ya shiga wannan wani yaro da gemunsa ba da haskensa wai ya janyo wa'azi akan luwaɗi sai ce wai malam laifin wanda ya bayar ne aka yi ko kuma wanda ya yi ɗin na ce kai wanne ne a ciki guda ɗaya ya ce ni na farko ne shi baya yi kaji shi baya yi amma fa yana bayarwa a yi in an gama alale masa kudinsa a bashi ya gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda zance na neman maza wannan tsiyar ta luwaɗi da yau samarin aka lalata su suna nan barkate a makarantu a kasuwanni a jami'o'i a wuraren tarurruka akwai wanda ma ba za a ba za a bashi ofa ta aiki ba sai an lalata shi akwai wanda ba za a kai shi kasuwa ba sai an lalata shi akwai wanda ba za a kaza ce ba za a kula masa ba sai an lalata shi sai an neme shi namiji ya ba da jikinsa ga ɗan uwansa namiji ya kwanta da shi matan aure yau suna kuka cewa mazajensu sun ƙaurace musu a shimfiɗa ba sa kwanciya da su sunna me ya dalili ta ce mijinta neman maza yake yi ya kika gane ta ce ga sunan suna zurutu kullum a gida ga shi nan ana bugo waya ana ce mai ga wani an samu wannan wani irin bala'i ne annabi lutu ya ce wa mutanensa haula'i banati kunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhduni fi dhanbi alaysa minkum rajulun rasid ga yayana ba kanan ba za ku aura ba su suka fi ƙarfi gare ku ƴan luwaɗi masu neman maza ga yaya mata a gari ga ƴan mata a gari ga ƴaƴan musulmi a gari kunna akharu lakum su suka fi tsarki gare ku fattakullah ku ji tsoron Allah ku daina wannan kazanta ku daina wannan bala'i ku daina wannan masifa dalilin da yasa Allah ya kifar da al'umma guda luwadi namiji ne ma namiji mutanen annabi lut yace kar ku kunya tare akan baki na ba mai hankali a cikin ku أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم كبر أدين دع الله يحل التامكم من أزواجكم نباتكم yanzu da wanda miji zai sha'awar rayuwarsa na miji yanzu a sai namiji zai yadda ya bada mutuncinsa ga dan uwarsa na miji to yau wannan bala'i na neman maza ga shi nan samari kwalliya wasu suke yi da shi saboda babu addini damar illan da za su fara yi muku shine su raba ku da addini su raba ku da jin wa'azi su raba ku da sauraron ilimi su raba ku da zuwa masallaci su raba ku da harka ta da'awa idan suka raba ku da wannan suka dora ku akan layin duniya sai kuma su ta dora ku akan hanyar halaka da tabewa abu na ƙarshe shine harka da ya shafi iyali da gida kafirin su wajen lalata tarbiyyar yara mutuwar uba mutuwar uwa shi ma yana taimakawa wajen halakar da wasu yara a wasu gidajen wasu iyalan sun lalace saboda uban ya mutu saboda me uban ne kaɗai yake tsaye zai iya yin faɗa an yi ba daidai ba daman illar a wayi gari a gida ba wanda ake jin tsoro sai uba kaɗai illar uba ya bari shi kaɗai ne yake iya yin faɗa a gida a janar da ka mutu ba alaji to mutuwar uba yana iya gurguza wani gidan idana ce yara su baje kamar baki kowa ya kama gaban shi a je a kama lalacewa mutuwar uwa takan iya lalata tarbiyyar yara don wani gidan uwa ce take kula da 'ya'yan uban lusari ne uban su su su ne uban haka yake shirbici ne da shi bai da kula bai damu da tarbiyya ba sai dai ya damu da haihuwa ai ta tara yaya amma ba a cewa su je masallaci ai ta tara yaya amma ba a kai su makaranta ai ta tara yaya ba a kula da sana'arsu da haka yau idan uwar ta mutu dama ita ce take cewa yara su je makaranta sai kaga gida ya lalace wani lokacin rashin iyayen gaba daya yakan sa yaro ya tagarantoyi a gari ya fada hannun masu mummunar tarbiyya ya zama barawo ya zama dan fashi da makami ya zama dan ta'adda ya zama mutumin banza laifinsa larurarsa matsalarsa mutuwar iyayensa me yasa nake faɗin wannan magana dan in nuna mana muguwar tarbiyyar da muke da shi na cewa yau idan an yi wa mutum mutuwa a gida sai a rabu da 'ya'ya ba a kula da su yau mutane sun daina ɗaukar marayu sun daina taimakon marayu sun daina agaza wa 'yan uwansu yayanka ya mutu kana gudun 'ya'yansa ƙaninka ya mutu kana gudun 'ya'yansa wa zai ɗaukar maka wa zai kula maka da su wa zai agaza maka sai kaga mutum yana da wadata kaninsa ya mutu ya bar 'ya'ya biyar shida bakwai wallahi ba zai iya daukan uku ya taimaka ba ba zai iya daukan nauyin kudin makarantar su ba ba zai iya daukan nauyin islamiyyar su ba ba zai iya diban su ballantana ya kai su gidansa ya ajiye su ya kula da su ba wannan yana taimakawa kaga yaro ya fandare kaga ya shiga cikin kungiyoyi na banza kaga ya shiga cikin hanyoyi na lalacewa saboda babu zumunci babu tausayi babu taimako musamman mutumin da Allah ya rufa masa asiri a ce masa ya dan uwansa ya mutu ya bar dan ya bar yaya musamman yara yan mata wallahi mu a arewa ina son shaida muku akan zo ayi mutuwa mutum ya mutu ya bar yayansa yan mata ka san da me za su karasa billahi azim makota za su rinka bi suna neman wankin kuɗi wanki yarinya budurwa tana wanki da gumba ka bani labari yaya za a yi lokacin da budurwa ta je ta ƙwanƙwasa ɗakin yaro saurayi tana cewa akwai wanki da guga ita za ta ɗauki kayansa ta wuce masa ta wuce masa a kasa wannan bala'i akwai wanda tankaɗe suke da rairaya ko kuma in ce maka zuwa suke suna shara akwai masu wankin kayan makarantar yara ka san laifinta kawai ubanta ya mutu saboda babu da tausayi babu da ƙungiyoyin taimakawa marayu ana ta ƙoƙarin buɗe ƙungiyoyi amma ina masu kuɗin da za su taimaka wa barayi yanzu kai da kuke jina ku da kuke zaune zama irin na lagos wani shiri kai a anguwarku wani shiri kai a masallacinku na kafa ƙungiyar barayu na taimaka wa ‘yan uwanku barayu da suka mutu abokinka ya bar arewa ya zo nan ya shekara ashirin talatin ya yi aure baya ma zuwa arewa ya mutu ya bar muku yaya masallacin ku daya wa zai kula masa da su billahi azimu in ba an yi da gaske ba za ku ji su a can suna dauke dauke suna tsalle tsalle suna kaza kaza me amfanin kungiyar ku me amfanin masallacin ku me amfanin tarayyar da kuke yi da ubansa lokacin yana raye kawai dan uwanku a addini sai yana raye yanzu dan uwanku addini idan ya mutu ya bar ya'ya marayu ba za ku taimaka masa ba ya kamata mu ji nan gaba ana kashe kuɗi ana gina manya-manyan gidajen kulawa da marayu don wallahi tallahi na tabbatar maraya zai iya tozarta a gurin nan zai iya wulakanta a gurin nan zai iya shiga uku ka tsaya ka yi tunani yau dan uwana kai da kai nake idan ka faɗi ka mutu ka tsaya ka yi tunani da kai nake ba ka duba cikin ƴan uwanka waye zai rike maka yayanka ka duba cikin ƙannanka waye zai iya rike maka iyalinka ka duba cikin abokananka waye zai kula maka da iyalinka wannan ƙananan yara da ka mutu ka bari ka yi alƙawarin ne ba za ka mutu ba tsakaninka da mala'ikan mutuwa to wani shiri kai to wace ƙungiya kuka gaba na taimakon miskinai da gajiyayyu da marayu wannan al'amari yana ci mana tuwa a ƙwarya muna shiga halin ƙaƙanikayi da kaskanta da tozarta a ƙarshe abin da zan tsaya a kai billahi azimu ina kira ga yaran matasa samari ku fito ku yi karatu ku yi ilimi ku yi ilimin addini ku yi ilimin zamani ku yi ilimin sana'a ka ku yi bacci kar ku yi sakaci duk abin da za ku yi ku yi da gaske idan kun tafi amrin fa kun fihi wannan duniyar ba a cinta da bacci wannan duniyar ba a kubuta daga ita da bacci da miƙe kafa duk abin da za ka yi ka yi da gaske a cikin ku akwai wanda Allah ya rufa musu asiri ta hanyar nema wani ya zo a cikin ku takalmi ke yankewa yau ya zama biloniya wani ya zo garin da a cikin ku iyalan bello yake sayarwa yau ya zama multi miloniya amma baya zuwa arewa baya zuwa garinsu baya zuwa ko ina ya tara iyali da komai amma bai musu tunani in ya faɗi ya mutu ya zai kula da su ba kai a matsayin ka na tashi musulmi wani tanadi kai na taimako addinin Allah a yau an ce maka musulunci suna ne wani shiri kai je ka karanta tarihin musulunci waɗannan sahabbai duk da dan uwa da tarabi Umar Rijiyar Limo ya kawo da su gaba ɗayan su matasa ne na so ya tsaya ga wasu kai akan wannan wani shiri kai ka zama irin waɗannan matasa amma abin gwajin ciki yau idan an kama dan boko haram yaranmu ne musulmi hausa fulani idan an kama kidnafa yaranmu ne musulmi hausa fulani idan an kama mai tsane mai tsane yaranmu ne mai ɗaukar takardu a masallaci yaranmu ne mai ɗauke ɗauke a mota yaranmu ne me zaman banza yaranmu ne bara asiri yaranmu ne wallahi wallahi wallahi Allah bai zai kyale mu ba idan muka zuba muka bar ƴan uwan suka lalace mu nutsu wannan bacci da muke yi wallahi mu farka kowa ya ba da gudunmawarsa a nan za ku iya ba da gudunmawarku wajen rage wannan abu zaman banza ba na musulmin kwarai ba ne abubakar ɗan kasuwa ne kasuwa yake zuwa ran da aka naɗa abubakar a matsayin halifa a ranar ya ɗauki jakarsa irataya aka ce ina za ka ne ya halifa da rasulullah ya ce kasuwa zan je wa zai ciye min iyali na sai na umar ɗan kasuwa ne yanzu cikin malaman da suka gaya mana kunna na tawnawo min nujula inda nabi sallallahu alaihi wasallam ana wajen limin al'asar yace muna canjin karban karatu da karban ilimi ni da wani makoci na cikin mutanen madina yau in zai ji hadisi makoci na je kasuwa yau ya zai ji hadisi ni in zo in tafi gona ko in tafi sana'a sayyidina aliyu sayyidina usman dan kasuwa ne mai odar kaya mai shigo da kayan abinci daga ƙasar waje sai da na aliyu wallahi hadda ko ya je ya yi a kasuwa saboda neman halal ɗinsa abdurrahman da ya shiga kasuwa ya sana'a wane ne wane ne ɗan canji ne a cikin sahabbai an ce muku waɗannan manyan abin koyi bacci suka yi ba bacci suka yi ba nan bayan ɗan annabi na kusa da shi gaba ɗaya business man ne ƴan kasuwa ne masu neman na kansu sai mutum ya zo ya miƙe kafa an yi masa mutuwa a gida ba zai iya kaurar da yarsa ba zai iya aurar da budurwarsa ba zai iya kaurar da kanwarsa budurwa ba kanwarsa budurwa yarsa budurwa ba ma iya komai mun zo mun zauna a nan wasu musulmi ke dafa gidansu ya mutu a arewa gidansu ya lalace a arewa hawan jini ya kashe ubanka ciwon kafa ya kashe babanka ba ka iya tura masa taimako ba ka iya kai masa kome ba ka iya tallafa masa ka ci kaza ka ci kifi ka cika more ka miƙe ƙafanka za ka tarar da ƙabari min haka laƙanakon wa fi hannu idukon wa min hannu kurijikon taratan okura ni laifina kun sani wa'azi a ƙarshe kuma na san zugo ka kai daga ƙasa ka zo ka tsaye sai suka mun bayu suka karɓi lokaci a wadace ni sai suka turo ni a ƙarshe Allah ya muku afuwa Allah ya muku afuwa Allah ya samu dace wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر وادي يا دكتور إن شاء الله آه كذونا كذونا كذونا كذونا جماعة أنا رواية جماعة na farko karkashin hadisin da abu hore ya rawaito daga annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wanda imamu abu dawud ya rawaito da imamu bukhari da adabu na ma Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Akwai sako da zan bayar.
Mm,
Ko da ba da asiri.
mm.
Kai, ko kashe wa. Ko da ba da asiri.
kun gwada Wani wani wani.